الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa ne da ƙaddarawarsa ne ya sake ƙaddara harbarmu a wannan yammaci na laraba wanda ya daidai ga sha biyu ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai ga sha biyu ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam domin ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon allah ta baraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta 124 a cikin karatun da suratul baqara wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari da ashirin da biyar a cikin ita sura muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya katartar da mu wajen faɗar daidai da kuma aikata daidai ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi ka tuna wa al'ummarka lokacin da muka sanya daki masabatan lin-nasi makoma ce ga mutane wa amnan sannan kuma wuri ne wanda yake na aminci ga su mutane din wattakhidhu min maqami ibrahim musalla kulli guri na sallah daga nan maqamin ibrahim Allah ta'ala ce wa ahidina ila Ibrahim mun yi wahayi da umarni da kuma wasiya zuwa ga manya-manyan bayanmu guda biyu zuwa ga annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa Isma'ila da kuma annabi Isma'il an bashira baitiya ku tsarkake ɗakina da ba'ifina ga waɗanda suke masu ɗawafi ne wal'ajifina da kuma waɗanda suke masu dukufa ne a cikin ɗakin saboda bauta ta wa bukai sujudi da kuma masu rukuku da sujada su ne masallata Allah tabaraka wa ta'ala yana yi mana da labarin kisar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da kuma gina ɗakin Ka'aba wanda shi ne awwalu baitin wudi'a lin-nas kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu ali imran haka ya tabbata a cikin hadisin Abu Dharr wanda yana cikin Bukhari da Muslim Abu Dharr yace na tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalam ayu masjidil wudi'a fil ardi awwal wal masallaci ne a duniya wanda aka fara yin shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa abu zarnil gifar almasjidul haram masallaci mai alfarma na makka shine masallaci na farko a duniya wanda aka fara yin shi to waɗanda suka gina masallaci na ka'aba a matakai matakai mala'ikai na Allah waɗansu daga cikin malamai suka ce su ne farko wanda suka fara gina ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kawo iyalinsa mahaifiyar annabi Ismail nan daidai wajen Ka'aba din a lokacin babu Ka'aba ya ajiye ta anan ya barta babu mutane babu tsuntsu babu komai ya shirya barta nan to lokacin da Jibril alaihi salatu wassalam ya zo ya gina ya gina mata rijiya ta Zamzam ya tona mata ita a lokacin da ya bata labari ya ce mata a wannan gurin akwai daki na Allah wanda ya buni ya hadar gulam wa abu wannan yaro naki da yake kuka shi da mahaifin shi za su gina dakin Allah Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da da shi da mahaifinsa ya ce wannan guri a lokacin iya saitin inda dakin Allah yake guri ne wanda yake mai tudu saboda shi ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ya zo shi ya ga fandasin gurin sai zama toba shi ne farkon wanda ya fara gina shi ba kamar yadda malamai sun kawo mala'ikai su ne na farko sai kuma aka zo wajen annabi ibrahim sai zuwa juhun da sauransu wajen dai matakai waɗanda suka gina ɗakin allah wajen mataki goma aka biyo wajen gina shi to sai kuma masallaci na biyu abu dhar ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam sun ma'ayyun sannan kuma wani masallaci bayan masallaci na ka'aba wani masallaci da ya biyo bayan shi ya ce al-masjidul aqsa wato masallaci na baitul maqdis abu dhar ya ce na cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam kam kana bainahuma a ranar shekara nawa ce tsakankanin su bayan an gina ka'aba kafin a gina baitul maqdis shekara nawa aka samu tsakankanin ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce mai arba'u na sana shekara arba'in sun ma'aina ma adarakatka salatu ba'adu fasalli wali wa khalifa innal arfa innal fadla fihi wa lahu ma wal ardu laka masjidun wato ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce sannan kuma a duk inda sallah ta kama ka ka yi sallah don masallaci ko ina ƙasa masallaci ne a gare ka to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ambata wa al'ummarka ka ambata wa al'ummarka idh ja'alnal baita yayin da muka sanya wannan daki wannan al da aka sayo ta al wannan al'ad ce wanda take lil ahadi zihni saboda abin da yake sananne a kwakwalwa shine wannan daki na Allah wanda yake maka Allah ce to yayin da muka sanya wannan daki na Allah ka ambata wa al'ummarka lokacin da muka sanya wannan ka'aba ta zama to masabatan linnas masabatan min saba yasu masabatan wa masaban wato shine marji makoma ce ga mutane saboda duk wani bawan Allah musulmi babban burin shi in ya tafi ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shekarar addu'arsa shi ne Allah ta'ala ya sake dawo da shi kuma ya kawo yankun shi wanda ba su tafi ba saboda guri ne wanda yake hadaka ce ta bayin Allah musulmai sai Allah ta'ala ce muka sanya shi makoma ce ta mutane duk wani mumini duk wani musulmi babban burin shi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore min shi ne ya tafi ya je ya sauke ɗaya daga cikin rukunai na musulunci wanda sai a can ake yi ita ce ibadar hajji sannan kuma ya yi wa ‘yan uwan shi fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wanda musulun wannan guri ba su gani sannan kuma su yi ibada amshashiya Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wannan ibadar kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi ingantacce na Abu Huraira alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna sa ibadar hajjin da za su yi ta zamanto hajji ce wanda cike mabrura haka ibadar umara a cikin wannan wata ne albarka kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin bukhari da muslim manzala ya ce umara a cikin watan ramadan tana daidai da ibadar hajji tare da ni wanda wannan ibadar ba za ka samu wannan lada mai girma ba sai wanda ya tafi can harami kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta yi ibadar umara a can to Allah ya ce muka sanya wannan ɗakin masabatan lindas makoma ne ga mutane wanda za ka ga suna ta gangarawa wannan guri min kulli fajjin amiqin wani ɗan Nijar wani ɗan Najeriya wani ɗan Mali wani ɗan Burkina wani ɗan Rasha wani ɗan Asiya wani ɗan Ethiopia wani ɗan Amurka da sauransu ga sunan yanki yanki na duniya ga baki da duk wani musulmi can za ka ga ya tashi ba wanda zai yi niyyar ibadar hajji kuma ya tafi wata ƙasa ya ce zai yi ibadar hajji in ba can ba Allah ya ce kuma wa amnan mun sanya wannan ɗaki ya zamanto guri ne wanda yake na aminci duk wanda ya samu kanshi a wannan guri to lalle ya samu kanshi cikin aminci saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man dakhalahu kana amina dukkan wanda ya shige wato wannan Ka'aba ya shiga harami to ya zamanto amintacce ne wato tun a lokacin jahiliyya kamar da Sheikh Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi ce a lokacin jahiliyya mushrikai sun kasance suna girmama Ka'aba matukar girmamawa yahtarimunahu ashadda al-ihtiram suna girmama wato Ka'aba mafi tsananin girmamawa ta yadda mutum zai haɗu da mutumin da ya kashe mahaifin shi yawa mahaifin shi kisan gilla zai haɗu da shi a wannan wuri a ka'aba amma saboda girman ka'aba a zuciyarsu wannan mutumin da ya haɗu da wanda ya kashe mahaifin shi ba zai iya tayarwa wanda ya kashe mahaifin shi ba hankali a wannan wuri ya ce sai ya ɗauki fansa saboda kimar da daraja wanda ka'aba take da idansu tun a lokacin jahiliya to Allah subhanahu wata'ala da musulunci ya zo kuma sai ya ƙara mata daraja da girma kamar yadda hadisai na bukhari da muslim suka tabbatar da haka ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi da ma'aiki alaihi salatu wassalam abu da rashin da ba fataha Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama makkata qama fi an-nas fa hamida Allah wa azna alaihi thumma qala inna Allah habasa an makkata al-fila wa sallata alaiha rasulahu sallallahu alaihi wasallama wa المؤمنون وإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي ولا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمرشد ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقطة الحاج ولهما ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيل فقال العباس رضي الله عنه إلا الإدخل يا رسول الله فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإدخل وللبخاري في رواية مرتين ولهما فقام أبو شاهد رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهد آه وانا حديثنا أبو هريرة ما يجي عليه الصلاة والسلام لوكة جد الله تبارك وتعالى يقول ابن مكة تدمنتو ƙasa ta musulmai ta zamanto gari na musulmai jagororin cikin garin ya zamanto musulmai ne Allah tabaraka wa ta'ala ya dora ma'aiki alaihi salatu wassalam da waɗanda suka yi imani tare da shi a kanta suka zama sun yi nasara ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya tashi ya khutba ya ce haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare wannan ɗaki nashi ya kare wannan ɗaki nashi daga wannan giwa wanda daga can yaman ta tazo saboda ta rubuce shi Allah sai ya danne ta habasaha ya hana ta ta tafi ta tinkari wannan guri saboda alfarmar shi amma kuma gashi Allah ta'ala ya dora manzon shi da mu'minai akan ta ya zamanto sun samu nasara akan yakar mutanen makka kuma makka ta zamanto ta musulmai zala ce hakika makka bata halatta ba ga wani daga cikin bayan Allah kashina ba wani daga cikin bayan Allah wanda ya halatta ya yaƙi a cikin maka in banda ni kadai sannan kuma ni ma an halitta min ita ne wani ɗan lokaci kankane na yini guda sannan kuma ba ta halatta ga wani bayana ya ce zai yaƙi a cikin maka zala ce ba a korewa naman farautarta wato wajen aminci ba wai mutum ba hatta dabobin da suke cikin harin su ma suna da garanti sun samu abinci idan mutum ya ga naman farauta a cikin harami baya halatta a gare shi ya ce zai halbe shi ko ya kore shi daga cikin harami sai ya bar shi shi ma ya wala ya huta ya sakata ya barar rage saboda anan ya samu aminci ɗari kusa ɗari na cewa a mafarauci ba zai farauce shi ba mahalibi ba zai halbe shi ba Madala sallallahu Alaihi wasallama ce wala yuhtala shaukuha hakanan ƙayar bishiyar da take cikin harami ba a cirata ita ma bishiya ta samu aminci ba wani wanda zai zo ya mata ta'addanci ya zo ya cire ta Madala sallallahu Alaihi wasallama ya ce wala ta hillu sake kwatuwa hakanan tsuntuwa ta harami baya halatta mutum ya doke ta face dai ga mutumin da zai yi cigiyarta. ta hadithin abdurrahman ibn Uthman at-Taymi wanda yana cikin sahih Muslim yace hakika ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hali game da dokan tsuntuwa ta mutumin da ya tafi ibadar hajji wani yadda kayansa to in dai ba wanda zai yi shela bane baya halatta idan kaga tsuntuwar wannan ka doka Radala sallallahu alaihi wasallama ce dukkan wanda aka kashe mishi dan uwansa to yana da kwai daya cikin zaɓin nan guda biyu in ma dai a bashi fansar uwansa wanda aka kashe mishi in ma dai a yi mai sakayya in ma dai wanda ya kashe mai uwan nashi ya bashi fidiya in ma dai ya zamanto wanda ya kashe mai uwan nashi a kashe shi shi ma abbas ibn abdulmuttalib ɗaya daga cikin ammomi na ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da ma'aiki wannan hutuba din sai ya tashi ya ce ya rasulallah illal idkhir ce ya jaka da Allah ban daga tsaura amma cikin bishiyoyin da baya halatta a kariya wanda suke cikin harami a cire mana ga tsaura itaciya ta ga tsaura ce fa inna naj'aluhu li quburina wa buyutina saboda ga tsaura muna sanya ta ga kaburburran idan mutum ya fadi ya rasu kuka ne za a mai sitira to muna karyowa itace na ga tsaura sai mu saka su a cikin lamushi kafin a saka mai ƙasa to idan har ya zamanto baya halatta a kari kowace bishiya tare da cewa muna kariyar bishiya ta idhir to sai ya zamanto mun shiga cikin matsala a yi mana alfarmar ga tsaura ita ta zamanto ba ta daga cikin wanda aka hana a cira hakanan kuma wajen abin da ya shafi gidajen rufi na ɗaki bayan an ɗaga sauro in za a rufe shi to daga cikin iccen da muke yin azara da shi shine akwai icce na gadaura bishiyar gadaura ita muke zuwa mu karyo mu yi amfani da ita wajen azara da kuma kogi to idan ya zama an ce baya halatta mu yi amfani da ita sai ya zama to kenan dakunan mu za su koma kango babu rufi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ban da wannan bishiya din banda wannan bishiya ta gazaura ita ya halatta a yi amfani da ita saboda bukatuwar mutane zuwa gare ta abu shahin ɗaya daga cikin mutanen yaman wanda ya zo shi ya halarci a wannan tafiya tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulallahi a rubuta mu wannan sunna ba za na ce ku rubuta wa abu shahin wannan hadisi yana cikin sarar bukhari da muslim akwai hadisi na abdullahi dan abbas wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim abdullahi dan abbas ya ce ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ranar da aka buɗe birnin makka ya ce inna allaha inna hadhal balada harramahu allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wa huwa haramun bi hurmati allah ila yawm al-qiyamati wa zalla ce haƙiƙa wannan gari na makka harrama kullahu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya girmama shi shi ne ya ba shi daraja da kima a ranar da ya halitta sammai da kasai ya ce wannan gari gari ne wanda yake da alhurma saboda alhurmar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi har ya zuwa ranar tashin alkiyama ga hadisin abu shirahi al'adawi wanda shi ma imamu bukhari da al'imamu muslim sun fitar da shi lokacin da amur ibn sa'id yana nufin zai aika bataliya ta mayaka su tafi makka su je su karkashe waɗansu abu shirai ya fada ga abu ibn sa'id wa huwa yab'athu al-busa ila baka idzan li ayyuha al-amir wa haddithka qawlan qama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ghada min yawm al-fath sami'atuhu usnaya وعاه قلبي وأبصرته وعيناي حين تكلم به قام فحمد الله وأثنى عليه فقال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت غرمتها اليوم وغرمتها غرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ آسيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة a ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da aka bude birnin makka akwai amur ibn sa'id ya haɗa wata bataliya zai aika ta taje ta yaƙi mutanen makka sai abu shirahin al'adam ya ce shugaba ka ba ni damar indantar da kai wani hadisi wanda kunne na ya ji su daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam idona sun ga ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da yana wannan maganar sannan kuma haka zuciyata ta haddace wannan hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce makka gari ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi ya mutunta shi tun ma mutane ba su ba shi daraja ba Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ba shi daraja da haka fala ya hillu imri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga mutumin da ya bada gaskiya da Allah da rana ta karshe an yasfika biha dama ya zubar da jinin wani a nan Ka'aba baya halatta wani ya kashe wani wala ya'duda biha shajara sannan kuma baya halatta wani daga cikin bayan Allah ya ce zai kari wata bishiya daga cikin bishiyoyin da suke cikin harami. Da Allah ce fa'in ahadun tarakhasa li qitali Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiha idan wani daga cikin bayan Allah yayi nufin zai yi haƙi a Makka saboda dalilin cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam shi ma yayi yaƙi a cikinta ya kafa hujja da wannan yace zai yaƙi duba da cewa ma'aikin shi ba ya yaƙi kuma shi aka ce mu bi shi aka ce mu bi abin da ya ce an umarce mu da mu koyi da shi fadala ce faqulu inna allaha qad adina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'zin lakum amsar da za ku bada ku ce haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar da dama ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama shine yayi izini ga manzon shi akan yayi yaƙi amma ku bai ba ku dama ba zala ce wa inna ba uzina li fiha sa'ata min nahar sai dai kada an yi min izini cikin yaƙi a makka wani ɗan lokaci kankane na yi fadala ce wa inna adatu hurmatu har yau ba ka hurmati ka hurmati har bil ams alhurmata wanda take da shekaran jiya da shekaran jiya waccan dabara dabara waccan da shekaru na baya ta dawo a yau kamar yadda take da shekarun jiya da shekarun jiya waccan dabara dabara waccan zala ce fadu wa ligi shahin da ra'iba wanda ya halarci wannan khutba tawa ya isar da ita ga wanda bai halarce ta ba to lokacin da Abu Shuraih ya gaya wa Amr ibn Sa'id wannan hadisi sai aka ce mai ya wata amsa shi Amr ibn Sa'id ya baka sai ya ce ana a'lamu minka ya Aba Shuraih la yu'izu asiyan wala farran bi dami wala farran bi kharra wato na fi ka sanin wannan sunna ta baki harami baya bayar da kariya ga mutumin da yake mai saban Allah ne da haka shi yasa ma'aikin alaihi salatu wassalam ya ba da ɗin a kashe waɗansu mutane guda hudu wanda daga cikin akwai ibn khadalin wanda hadisin Anas bin Malik wanda yana cikin sai haini lokacin da ma'aikin alaihi salatu wassalam ya zo gudu a birnin Makka ya ba da waɗansu dokoki ya ce man da khala baitahu man da khala darahu fa huwa amin man aghlaqa babahu fa huwa amin wa man dakhala al-masjid fa huwa amin wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya kulle kafar gidan shi bai fito ba ba za a tara shi gida a yake shi ba wanda ya tafi masallacin harami ba za a kai mai hari ba wanda ya shiga gidan amina abu a wato siniki na abu sufiya da shi ma ba za a kai mai hari ba to amma sai ya togance waɗansu mutane ce so da din da aka gansu a kashe su a ciki akwai ibn khazal to lokacin da wannan wato sako ya fito daga bakin ma'aiki ibn khazal da ya ji labari an ce za a kashe shi sai ya je ya ratayu da riga ta ka'aba saboda ya samu kariya aka zo aka ce to ya rasulullahi ibn khadal muta'alliq bi astar al-ka'aba wato ibn khadal yana da yara ta da sitira ta ka'aba da rigar ka'aba bazala ce uku turufu a kashe shi to sai ya zama to shi wannan amr ibn sa'id ya ce da shi ai harami baya bayar da kariya ga mutumin da yake mai saban Allah ne wala farban bi damin hakanan dukkan mutumin da ya gudu saboda jini na wani da ya zubar ya je shi harami ya labi to harami ba zai ba shi kariya ba wala faran bi kharba haka mutumin da ya gudu saboda wata cin amana da yayi ta raguma na waɗansu da ya halinci ya kwashi to shi ma harami ba zai ba shi kariya ba sai zamanto a amr ibn sa'id Allah ta'ala ya kare da shi ya ce mai waɗannan abubuwan da ka faɗa lalle haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa amma duk wanda ya zama to yayi fadakala sai ya je fake da harami to harami ba zai bashi kariya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalu inna tabi'u hudama aka mutakhaffaf min ardina aw lam nubajjid lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna wato mushrikai suka faɗa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam suka ce da shi inna tabi'il huda ma'aka idan muka bi shiriya a tare da kai abin nan da ka kira mu zuwa gare shi idan har muka ce za mu je ka wuya bi imani to mutakhaffaf min ardina matsalar shine za a barce mu daga garin za a barce mu daga kasar wato makiya za su kawo mana hari su karkashe mu idan muka ce za mu yi imani da kai mu bi abin da kake kai kai kana da makiya a kowane ɓangare to muna yin imani da kai to maƙiyanka su ma sun muma mun zama to maƙiyansu da haka za su zo su karkashe mu su kakkama mu su ɗauke mu daga garin mu su maida mu bayansu Allah ya ce a walau nu makin lau muharraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna shin ba mu sanya musu ba ba mu sanya su ba suka zama to matabbata a cikin harami amintattu halin kasancewa suna amintattu ba sa jin tsoron wani ya kawo musu hari wanda a lokacin duniya ciki take da ban tsoro in dai ba a harami mutum yake ba baya jin tsoron idan ya ji bam ya tashi za a ce a gidan shi ne ko kuma shi ne ma aka zo kamawa amma wanda yake zaune a harami hankalin shi a kwance Allah ya ce mu sanya musu wannan ba yujuba ilaihi samaratu kulli shay'in sannan kuma wannan harami ana ta janyowa ɗiyan itatuwa na komai zuwa ga harami ɗin a lokacin ƙasar sham ta fi kowane yanki lambuna ta fi kowane yanki kayayyaki masu daɗi to daga can abinda ake saida shi a can sham in ana saida shi da riyal ɗari to a saudiya in ka zo da allah za ka same shi da riyal tasa'in wato a can inda ake noma shi ma bai ma kai inda ake saida shi a saudiya ba farashi Allah ce mu sanya musu ba wannan babban ɗaya ne daga cikin manya-manyan ni'ima wurin da ake noma abu inda ya kamata a ce ya yi ragi amma kuma sai ya zama to sai an kwaso shi daga can an kashi maka kuma a saida shi da ragi kuma ku ku siye shi da ragi yanda su waɗancan manoman ma ba za su saida ba a can da ragi walakin na aksarahum la ya'lamuna Allah ta'ala ce sai dai mafiya yawancin su ba sa sana abin da ya kamata a ce sun yi na bangaren Allah subhanahu wata'ala da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam wato harami harami ya bayar da kariya da aminci da zaman lafiya ga dukkan wanda yake cikin shi Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul hajji yana gaya wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min adhabin alim a dukkan wanda yayi nufin ta'addanci a cikin harami ya yi nufin zai yi zalunci Allah ce nutsigun min azabin alim ta ɗanɗana mai azaba wanda take mai raɗaɗi ba wai aikata zaluncin ba ma niyyar aikata zaluncin kai shi laifi ne mai girma saboda alkaba'ir manyan laifi a guri mai girma to sai laifin ya ƙaru shi yasa kaba'iru ar-rajuli sagiri sagairu wa sagairu ar-rajuli kabiri kaba'iru wato laifi inda bawa ya aikata laifi girman matsayin wannan laifi din yana karuwa gwargwadon girman wannan gurin da bawa ya saba a Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai damki bawa da azaba wanda suke mai radadi wato lokacin da ya zamanto ya aikata laifi a cikin harami ko yayi niyyar zai aikata laifi a cikin harami saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni ga dukkan wanda yake cikin harami wato a bashi kariya a bashi aminci kamar yadda kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani ga dukkan wani daga cikin bayan Allah ya shiga da makami cikin harami ya shiga da makami na fada cikin harami baya halatta kamar yadda Abdullahi da Umar Allah ta'ala ya kare da shi da mahaifinsa wato shekarar da ya tafi yin ibadar hajji wani daga cikin hawarijawa ya soka mai tsinin bashi a maɗankwarin takalmin shi har ya shiga cikin kafarsa to a sa'id ibn jubair ya ce ni na cire mai wannan wannan mashi da aka soka mai a kafar shi to bayan wannan da ɗan lokaci a hajjaj ibn yusuf al-sadafi sai yake shiga ya gaida shi sai yake ce launa alamun mana asabaka ya aba abdurrahman baban abdurrahman da ka ba mu labarin wane ne ya caka maka wannan bashi din saboda buga wani mataki ya kamata a ce an ɗauka a kai shi a lokacin sai abdullahi dan umar ya ce an ta asabta ne kai ka caka mu da aiba kowa ba ya ce ya za ka ce na caka muka ya ce eh ai kai ne shugaba kuma kai ka ba da damar a shigo da makayi lokacin da ake cikin ibadar hajji sannan kuma wa adkhalta silah al-harama walan takuni silah yudkhalu al-haram kai ne ka shigo da makami cikin harami ba dan ka ba da damar a shigo da makayi cikin harami ba wanda zai shigo da makayi a matsayin ka na shugaba wanda ma'aikin alaihi salatu wassalam ya yi hali game da yin amfani da makayi a irin wannan gurin ya kamata a ce ka saka doka ta cewa duk wanda ya shigo da makayi kada ya cuci kowa ma to sai an ladabtar da shi barantana in ya cutar da wani kaga ta dalilin ba da damar da kai a shigo da makayi shi ya sa wannan ɗan ta'adda ya shigo ya soka wani da haka kai ka ba da dama kuma kai ne ka saka kai ne sanadiyar hadisin yana cikin sayar bukhari a asar din na sa'id ibn jubair yana cikin sayar bukhari kamar yadda imam cikin aljamu bayna sahihain juz'i na biyar cikin kitabul hajji wato Sheikh Yahya ibn Abdul Aziz Yahya Allah ta'ala ya kara mai lafiya wato ya saba wannan asar din a can wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wattakhidhu musallan turiki wurin sallah min maqami Ibrahim daga nan maqami Ibrahim inda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya tsaya yayi wato gina ɗakin Allah lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana cikin gina ɗaki a bayan ɗaki ya yi tsawo annabi Ibrahim sai ya zamanto ya yi rauni ba zai iya ɗaukan birgi ba ya ɗora shi can sama sai annabi Ismail alaihi salatu wassalam ya kawo mai wannan dutse ya dora mai a gurin sai ya zama to annabi ibrahim ya hau kan dutsen shi annabi ismail sai je ya dako burgi sai ya kawo ya damka mishi kuma sai ya dora to sai allah ta'ala ce burgi gurin yin sallah a nan makamin ibrahim to malaman tafsiri sun yi sabani kan abin da ya shafi makamin ibrahim wanda allah subhanahu wata'ala ya faɗa a nan waɗansu daga cikin malaman tafsiri wanda wannan su ne jumhurul mufassirina suna ganin cewa wato mukamin ibrahim shine wannan dai guri wanda yake sananne inda ake yin rak'atay tawaf idan mutum ya tafi makka farkon abin da zai fara yi shine akwai tawafi da zai ana ce mai tawaful qudum wato tawafi na isowa harami ka shigo harami to sai ka je ka yi tawafi ga dakin Allah to bayan an gama tawafi akwai raka'a biyu da ake to wannan raka'a biyun anan khalfin maqam ana ake yin ta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ana to waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ake nufi saboda hadisin Jabir bin Abdullahi wanda yana cikin sahih Muslim hadisi mai tsawo wanda ya siffanta mana hajji ta ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma dandazo na jama'a wanda suka tafi aikin hajji tare da ma'aiki a shekara ta goma jabir ɗan abdullahi ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zauna a birnin madina tsawon shekara tara ba tare da ya yi ibadar hajji ba a shekara ta goma sai ya yi shela cikin mutane cewa ma'aiki zai yi ibadar hajji a wannan shekara jabir ɗan abdullahi ya ce faƙadimal madina ta basharun kasiru كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله sai dandazo na jama'a suka zo madina mutane masu yawa suka zo madina kowanne yana ƙoƙarin ya ga cewa ya yi koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aikata irin abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam zai aikata a cikin wannan ibadar ta hajji jabir ɗan abdullahi ya ce lokacin da muka tashi tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu mun fita tare da shi daga madina lokacin da muka zo mu nan zulhulaifa wato abiyaru ali miqati na mutanen madina inda suke dokar harama ta hajji ko ta umara a nan na na asma'u bintu umais sai ta haifi danta muhammad dan abubakar da siddiq allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa da ko mahaifiyarsa shikenan sai ta aika wa ma'aiki to gashiwa ita yanayin da ta samu kanta ya kamata ta yi maza Allah ya ce mata ta yi wanka sai ta yi durwa da tufafi ta ɗauki harama shikenan ana na ana na aka tafi jabir alayhi radiyallahu anhu ya ce fa lokacin da ma'aiki alayhi salatu wassalam falam mastawat bihi naqatuhu ala albaydai nazartu ila maddi basari bayna yadayhi min rajibin وماشٍ وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك جابر بن عبد الله yace lokacin da ma'aiki ya daidaita a nan a saman taguwar shi bayan ya dauki harama yace sai na kallaci gabana tsawon ido na gabaki ɗaya jama'a ce gabana ba wani guri wanda zaka aje haki yace dama ta ma haka hagun ita haka baya haka cacacurundo na mutane sama da mutum dubu goma suka tafi tare da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce to lokacin da muka je ma'aiki alayhi salatu wassalam da ya ga ɗaki na Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawafi ya yi sassaka a kewayo uku na farko sai kuma ya tafiya irin tewa da gobe a kewayo uku na ƙarshe to bayan ya gaba sun manafada ila maƙami ibrahim faƙara wa ta min maƙami ibrahim musalla صلى فيه ركعتين يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون جابر بن عبد الله يتي ما يجي عليه الصلاة والسلام يصلى تنافل ركعة بيو أنا مقام إبراهيم ركعة تفرق باين فاتحة يقرأ تقول يا أيها الكافرون ركعة تبيو باين فاتحة يقرأ تقول هو الله أحد وأنا جمهور المفسرين wato sun ɗauki wannan a wato sun ɗauki wannan ra'ayi na cewa makamu ibrahim ana ana nufin inda mutum zai da ya sallar na tunafila raka biyu bayan ya gama dawafi wanda kuma idan muka ɗauki wannan za mu ga cewa akwai hadisi na bukhari da muslim hadisin umar na khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi umar na khattab ya ce wa faktu rabbi fi salatin yace nayi wa Allah subhanahu wata'ala muwafaqa na dace da abin da Allah tabaraka wata'ala yake so cikin abubuwa guda uku cikin ruwaya ta Bukhari madala sallallahu alaihi wasallam a Umar bin Khattab yace fa kuntu ya rasulullahi law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla fa nazalat wa takhudhu min maqami Ibrahim musalla ce na ce ya ma'aikin Allah da ma ba dai mun riƙi wurin yin sallah daga nan makamin Ibrahim ce na kawo shawara na gaya wa ma'aiki kai tsaye sai wahayi ya sauko goyi da bayan wannan shawarar da na bada wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla Umar dan Khattab yace kuma fa qultu ya Rasulullahi law amarta nisa'aka an yahtajuna fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajir fanazalat ayatul hijabi a jabir dan umar dan khattab yace nace ya rasulullahi da dai ka yi ka umarni matanka su dinga shamakantuwa daga mutane dan mutumin da yake mai baki da kyau da mai baki da muni kowa magana yake musu mutumin kirki da mutumin banza yi musu magana yake yana shiga wajen su bai dace ba a ce kuma an kyale abun hakanan da mutumin kirki da mutumin banza suna shiga gidanka Umar ɗan Khattab ya ce da na ba da wannan shawara ma'aiki alaihi salatu wassalamu kai tsaye wahayi daga sama ya sauko. Allah ta'ala ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabi. Idan za ku tambaye su wani abun amfani ku tambaye su daga bayan shamaki. Kada ku dinga shiga gidan ma'aiki alaihi salatu wassalamu babaratu lokacin da kuka ga dama kowa ya shiga. A'a kada ku shiga. sai Allah ta'ala ya saukar da aya ta shamaki. sai kuma guri na uku umar ɗan khattab ya ce wajtama nisa'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fil ghairati alayhi fa qultu lahunna asa rabbuhu in kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna yace mata maiki alaihi salatu wassalam wata rana sun haɗu sun kulle mishi ita kowace sun haɗu suna ta kishi a kan shi sai ma'aiki alayhi salatu umar dan khattab da ya shigo ya tarar da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ga ran shi a bace a share daya sai umar ya ce wa mata annabi asarahu in qallaqa kunna an yudilahu azwajan khairan min kunna yace sai na gaya musu haka ana kaunar Allah tabaraka wa ta'ala idan ma'aiki alayhi salatu wassalam ya balle ku ya sallam kowace ta tafi gidansu muna sawa a ran Allah ta'ala in ya tashi zai bashi waɗansu matan wanda sun fi ku alkhairi ne sun fi ku nagarta Allah ya musan su da ku ya ce wannan ni na faɗa amma sai wahayi ya sauka yadda na faɗa ɗin na haka Allah ya saukar a tsarin buhu in tsallaka kunna an yi bujilahu azwajin khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya wato cikin sahihu muslim abinda ya zamanto an samu sabani tsakankanin sai muslim da bukhari shine wajen abin da ya shafi wajtama da sabon nabi sallallahu alaihi wasallam khairat a sahihu muslim abinda ma'aiki alaihi salam Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya fada shine yace wa fi usara badr sannan kuma na dace wajen fursunoni wanda aka kama a yakin badar wajen ba da shawara da ni da abubakar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya nemi shawarar hadithin abdullahi da abbas wanda yana cikin sayo musulun ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa abubakar ya kuke gani game da waɗannan fursunoni wanda aka kama a yakin badar abubakar ya ce ya rasulallah قومك وعشيرتك أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام شاء رسول الله ودنا لي متانا dangi ne jama'a ne kan yayo ne kan kalli kan yan uwa wanda aka kama abinda ni nake gani shine shawara ta ka amshi fidiya daga wajensu wannan zai zama to mun samu kwari akan cewa za mu iya siyan makamai saboda a gaba in wata aran gama ta haɗa mu da arnawa za mu yi musu doki ba daɗi kuma muna sawa a ransu waɗannan ɗin wanda za mu shi fidiya a wajensu a matsayinsu na kafirai a yanzu a gaba Allah ta'ala ya shiryar da su wadda Allah su salama ya ce wa umar to kai malam umar ya kake gane ce ya la wallahi ya rasala la aran ladhi ara abubakar ara abubakar ra'a abubakar ya ce wallahi ba na gani abin da abubakar yake gani wannan shawara ba haka ba ce ya ce ni ara an tumakin na fa na buri ba a anaƙahu ina ganin ka ba mu damar kawai mu sassa da wuyayi kansu fatumakina aliyu bin adirin fayyaduri ba unukan aliyu ka ba shi takobi ya jeshi ya sare a ihu hakanan nima fatumakin nemin fulanin nasibar kare lewar fa'aduri ba unukan fadala ce umar ka kwaso ta da zafi ya ce ta umar ta abubakar ɗan zafi sai dai a yi haƙuri washe gari abubakar da ma'aiki alaihi salatu wasalam suna zaune umar ɗan khattab ya tarro suna kuka umar ya ce ya rasulallahi mallazi abkaka anta wa sahibuka fa akhbirni fa in wajadtu bukaan bakaitu wa in lam ajid bukaan tabakaitu li bukaikum ya rasulullahi menene yasa kake kuka kai da abokinka ka bani labari in na samu abin da ya kamata a ce an yi kuka ne ni ma in yi kuka in ba wanda za a yi kuka din bane in ma so kukan saboda kukan da kuke yi fadala ce wallazi nafsi biyadi abki lillazi عرض علي أصحابك من أخذهم من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذاب أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ما عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يكون في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة فإن duba da cewa malam ya yi ta yi mun alamar cewa lokaci ya tafi a nan ya kamata mu kwana in Allah ya sha a karatu na gaba za mu tashi da kan wa'ahidina ila Ibrahim wa Isma'ila a zahira baiti bi dhahifina wal akifina wa ruku'i sujud abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu tarayya cikin lada abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya sanar da mu kusakuranmu saboda a karatuttuka na gaba mu yi sidiraki subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Ana shugaba. Na.
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
kan wankan janaba da wankan wankan al'ada in za a yi wani za a fara
a idan mace ya zamanto wanka biyu ya haɗu a kanta a, wato bayan mai gidanta ya kusance ta kafin ta yi wanka sai jini na al'ada ya zo mata to yanzu bayan ta tsarkaka wanda za ta fara daga ciki ina ga wani ita ce tambayar da ɗan uwa yake yi. a idan mace wanka biyu ya kama ta ga na al'ada ga kuma na janaba mijinta ya kusance ta bata yi wanka ba jini na al'ada ya zo mata to yanzu idan ta yi wanka din ma dai a cikin iska ne saboda dai ba za ta ba za ta yi wata ibada ba kenan za ta haƙura sai bayan ta tsarkaka duka to idan ta tsarkaka guda biyun duka za ta yi niyya ta yi wanka daya kamar yadda wannan shine fatawar malamai akan mai muktasar khalil yake cewa wa inna watil haidha wal janabata hasala wato idan ta yi niyyar wankan na janaba da kuma na ɗaukewa jini na na al'ada ɗin to dukkaninsu sun tabbata wanka ɗaya kawai za ta yi kamar yadda dama mun faɗa a jiya a da wankan janaba da wanka na al'ada yankewar jini na al'ada da na yankewar jini na biki dukkaninsu siffarsu guda ɗaya kenan yanzu ita niyya biyu za ta yi niyyar ɗaukewa janaba da kuma yankewar jini na al'ada na
wani annabi ya gina ka'aba
a waɗansu daga cikin malamai suka ce akwai annabi adam alaihi salatu wassalam akwai annabi shitu akwai kuma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam amma dai wanda za mu ga cewa a alkur'ani ya tabbatar shi ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wannan shi gashi muna cikin kisar kamar yadda da ya za mu ga tun jiya muka shigo ta sai kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam hadithin jami'ar na abdullahi ya tabbatar da haka wanda yana cikin bukhari da muslim a lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yana ɗan shekara 35 wato ana cikin gina ka'aba lokacin da alhajin aka same shi kamar yadda yana ganan da kwana biyar ko shida mun yi magana kan hadisin da yana cikin musulun na imamu amur na mujahid wanda ya jiyo daga wajen a mai gidansa na'am
sai ya ya ake yin taimama
a ɗanwa yana tambaya game da siffar yadda ake taimama to taimama ya tabbata a cikin bukhari da muslim a hadithun shaqiq a wanda wa'il dalibin abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi abu wa'il yace kuntu jalisan ba abdullahi bin mas'ud wa abi musa al-ash'ari radiyallahu anhuma فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنبا فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسوا بوجوهكم وايديكم فقال لا يصلي حتى يجد الماء فقال لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا سعيدا آه عبد الله بن مسعود da shi da abu musa ashari tattaunawa ta hada su shi abdullahi dan mas'ud yana ganin cewa mutumin da yake da janaba ba zai taimama ba shi kuma abu musul ashari yana ganin hakan sai ya kawo mai ayar da Allah ta'ala ya ambace ta cikin suratul ma'ida sai abdullahi dan musul ya ce to da za a yi musu rangume akan yin taimama to da ba sun yi kusa idan suka ji ruwa ya mun sanyi kawai su yi taimama sai abdullahi dan mas'ud bayan ya gawa abu musul ashari ya ga sai abu musul ashari ya ce wa inna ma karitum hadha lidha dama kawai abinda kuke kyamar mutum ba zai taimama ba kun kyamace haka ne saboda wannan illa din abdullahi dan masud ya ce kware kwa sai a lokacin abu musal ash'ari sai ya kashe abdullahi dan masud da hujja wajen hadisa ammar ibn yasir wanda yana cikin sahihi yace alam tasma qawla ammar li umar ibn al-khattab ala ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin wa fi riwayatin ana wa anta fa ajnawtu falam ajid al-ma'a فتمرغت في السعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا فضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما فمسى بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر بشماله بكفه فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يكن بقول أمر أبو موسى الأشعري يتبع وكا جلا بارن yadda ta barke tsakankanin Ammar ibn Yasir da Umar dan Khattab Ammar ya ce wa Umar wata rana ma'aiki alayhi salatu wassalam ya aike mu ni da kai janaba ta same ni bin samu bawan bin samu ruwa ba yace da muka huto bayan gari fa tabarrabtu fi sa'idi kama tabarrabu daba na tube kayana na yi burgima a guri mai kyau irin yanda jaki yake yi idan ya haɗu da toka na yi burge ma ga baki ɗaya na bursu su na game jikina da na zo wajen ma'aiki ba za Allah ya ce mun ya amma ruwa ba ka kashi ko wannan ya yi bursu sai ce a ai matsala ta samu ce na ba ta kama da kuma ba ruwa na ya haka ya ce to ai wani abin da kai yayi yawa saboda shi ke hasin shi dai shine tunda dai janaba wanka ake duka ga baki ɗaya to da haka ita ma kasar ta taba ko ina ya ce ba haka za ka yi ba ya ce inna ma kana ya kafi ka an tafala haka ya ishe ka kai haka kadai فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض wato in mutum zai tayi ma a zai samu guri mai kyau sai ya bugi ƙasa da tafukan shi guda biyu idan ya haka in ma dai ya haka waɗanda suke ganin cewa ba a yin haka nan ba su da dalili hadisin Ammar ibn Yasir wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim ya ce thumma nafadahu ba sannan kuma ya kalkade su hadisin Abdurrahman ibn Abza shine yace zai busa dukkaninsu guda biyu sun tabbata shi yasa za mu ga cewa malikiya su sun tafi akan hadisin na Ammar ibn Yasir saboda shine mashhuri ya fi wancan shahara amma dai duka guda biyu idan mutum bai kuskure ba in ba ya karkade su in ba ya bushe su saboda in ma akwai wata tsakuwa da sauransu sai ya bushe su ma'aikin alaihi salatu wasalam fa masaha zahara kaffihi bi shibalihi sai ya shafi bayan tafinsa bayan tafin sai ya shafe shi da hannunsa da hagu au zahara shibalihi bi kaffihi wato haka yayi kuma sai ya haka sai kuma ya shafi fuskar shi wannan ita ce taimama idan mutum ya haka ya bugon kasa ya kalkade ko ya bushe to sai ya shafi fuskar shi bayan ya shafi fuskar shi ya inda da ya faɗin fuska yake sai kuma ya shafi hannayen shi bakin wuyan hannu bakin mabambarar hannu wannan shine abin da hadisin Ammar ibn Yasir ya tabbatar ya niyya mutum zai yi sai kuma ya samu guri mai kyau ya buga wato wannan ita ce yadda ake yin taimama to sai dai akwai kuma siffa ta biyu wanda hadisin da ya tabbatar da ita bai inganta ba malaman hadisi ba su inganta shi ba shine wanda za ka yi shafa hannun wanda za mu ga cewa imamu dara kudani da waɗansu daga cikin malamai wato sun kafa hujja a sun kawo shi cikin littafinsu to amma dai akwai matsala cikin hanyar waɗansu suna ganin cewa hadisi ne mawqufi zuwa ga shi Abdullahi dan Abbas waɗansu kuma suna ganin cewa hadisi ne marfu'i zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam na'am
Dubun da sa da fatan alkhairi zuwa ga malam.
na'am Malam muna so a tunatar da mu sunayen Annabi Ibrahim wanda suka zo cikin Alƙur'ani wanda ke da fata da kuma suna guda wanda ya zo da kasara wata aya ce.
to a Allah ya saka da alkhairi a annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sunayen shi ya zo a cikin alkur'ani Mm, haka ne amma za mu amsa wannan tambayar ita kadai daga karshe sai gobe sai mu ci gaba da amsa saboda lokaci ya tafi a wanda ya ce annabi Ibrahim akwai inda sunan shi ya zo da kasara babu shi babu inda suna annabi Ibrahim ya zo da kasara a ƙasa wasali ƙasa sai dai ya zamanto da fataha wanda bai- bai ka- da fataha niyabatan anil kasra zai zo shi da fataha ne niyaba anil kasra saboda ibrahim baya daga cikin wanda jarra take samun shi cikin sunaye na annabawa kusan ina ga guda bakwai ne wanda a yake zamantowa kasara ta hausu ala inna asma'an nabiyina sab'atun la hasarfu fi i'rabi bayyatan ashadu fashithun fanuhun thumma hudun wa salihun shu'aibun wa lutun wan nabiyyu muhammadu yana ga waɗannan su kaɗai ne guda bakwai A annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu akwai ya ibrahimu akwai wanda ya zo da ibrahimu da da dhamma kusan gurare guda bakwai ne wanda yana ga a nan karatunmu na nan insha Allah wa idqala ibrahim wa idh yarfa ibrahim alqawaida za mu gansu cikin eh, tilkar rusulu za mu ga alamtar ila alladhi haja ibrahima بربي أنا آتاه الله الملك إذا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى لا ممكن شو أنا من سام وجن قولي بيار إذا كان يمكن سورة آه، الأنعام لا قسم إبراهيم أنا شما وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة inni aradu wa qawmuka fi dhalalin mubin sai kuma can cikin suratul anbiya ina ko guri ta- bakwai ko guri tara a ko bazin ko kuma wani abu kan bazin shine guri tara kenan guri tara ya zo shi eh, da dhamma ya ibrahim a'ridu an hadha innahu qad jaa amru rabbik sai cikin suratu al-anbiya za ka samu guri biyu waɗannan sune guraren da ya zo shi da dhamma to in dai ba waɗannan guraren ba kuma sai ka ɗauki ka'ida ya za a gaishe da fataha ne amma babu gurin da yake da kasara Allah ta'ala ya kara albarka abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fik Malam Musa. 哎，我的。 Assalamu alaikum. Albai barka da ina wani kudi alhamdulillah ina wani kudi alhamdulillah alhamdulillah. Baba ina yin kudi da shekara alhamdulillah ya kokari ya hidima kuma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to masha Allah baba ina yin kudi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to masha Allah alhamdulillah alhamdulillah to masha Allah. Wai ina mai gidan na yake?